الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma 26 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin suratul anfal aya ta hamsin da biyar muna cikin suratul tauba aya ta hamsin da biyar yau za mu tashi aya ta hamsin da shida wanda zai karanta mana ayar Qur'ani shi ne sai yi Ahmad Tijani Ibn Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala anhu wanda zai yi mana fassara Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala anhu akramakum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم قتالا ولا ينفقون إلا وهم كرهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الهادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ خذ لنا بهذا المخبر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالظفر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قتالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون آه الله سبحانه وتعالى من جي أجيال mun ji ajiya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kullum fi ku dau an aukar halal tuqbala minkum innakum kuntum qawman fasiqina wai ko ku ciyar wato dau an aukar hal ba a karba in ji Allah me yasa saboda ku mutane ne fasikai su munafikai duk abin da suka ciyar Allah ya ce ba za a karba ba sannan ya ƙara cewa ma munafu ba komai ya hana an ci kumana minhum nafaqatu a karɓi wannan ciyarwa na su ba illa annahu kafaru billah sun kafirce ma Allah kaga sun bar sharadi wa bi rasuli sun kafirce ma gon Allah wala yatuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah ba ce cikin kasala wannan tashi cikin sallah da kasala yana daga cikin sifa na munafunci in ji Allah wala yanfiquna illa hum karihuna ba sa ciyarwa face suna wato bisa tilas da bukatun da annahun ya wudu na hama gare suna lissafa shi abin biya Allah ya ce fala tu jibuka alwaluhum a wannan dubu yi shiga dukiyarsu ya rusula kar ta kayatar da kai wala auladin ko yayansu inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha Allah ne ne ya azurtar da su ne bila ya ta duniya a rayuwar duniya wata zaka ku so sannan rayukan su ta butar kafirun suna kafirai a gani wala to duka walin wala auladu ai la tusta sanu ni'mana alaihim kar ka ga wato kyan ni'imomin da muka yi gare su fa hiya istidraji istidraji ne muka yi wasu inda Allah mun ba su abin ne ya zo da yawa don gobe kiyama mu kama su eh inna allaha la yumlilu zalim hatta idza akhadahu lam yuflituhu Allah yana jinkiri da azami sai abin da ya ga dama amma sai radda ya kama shi kuma fa ran nan ba zai ba zai ba zai kubuce mishi ba don inna badaka rabbika la shadid rukun Allah yana da tsanani in ya kama to ba a kucewa Allah ke to kaji ke to sau da haka inna ma yuridu Allah bi azibahu Allah ya nufi ya azabtar da su ne ila ya tafi ne a rayuwar duniya jima ila kauna fiya an gane fi jam'i hamil al-mushaqqa amma wanda suke haduwa da shi na wahala wajen tara dukiya wa biya min al ko da abin da ke ciki na mucibi wata zaɓa an musu sannan rayukan su ta fita wani kafirin suna kafirai Allah kiyaye mutum ya mutu yana kafiri ai an gama Allah kiyaye rayuwa da yawan bilakira ai masu azaba a lahira a shaddal azab mafi tsananin azaba bayyana ta hadil aya wannan aya ta yi bayanin anna kasaratal abwa yawan dukiya wal aulad da 'ya'ya azabun fid duniya azaba ne a duniya wa azabun bil akhirah azaba ne a lahira inda Allah ma ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitna da dukiyarku da 'ya'yanku fitina ne ya na wa bayan zalik bayanin wannan annal insana mawli'un bi hubbil ma shi mutum kullum ana shishita shi da me da san dukiya li'annahu yara annal mala yuda qudrata ala iktisabil kamal don dan adam yana ganin dukiya ita ce bada wato samun iko wajen neman wato cika kamala ga dan adam fa idza jadda al-insan fi talabil mal idan mutum ya kokari wajen neman kuɗi yanka azaban shadidan zai abu da azaba mai tsanani Allah ya yi ma kare ya kafin kudin ba ko ka gani kafin ma mutum ya samu kudin wai yana cewa yana cewa da kadirar kaji ne ne cuɗa ma ta rubu ma ma ta rubu ko ba shi nake nema ba
والعلم كيف يكون والعلم كيف يكون
فليس اكتساب المال دون مشتتين تحملها والعلم كيف يكون eh to kaga neman kuɗi sai ka jure wa bala'i da wahala wani ma kasan kana zai kwanan ya je Lagos ko ya je America ko Dubai eh wuya ake sha kafin a samu kuɗi to sannan fal ilmu kai bai kudu kaga kuɗin kafin su taru sai da ka sha azaba ka shiga wahala saka an je lahira wani ake gane ka ba akwai rahat akwai bincike yaya aka yi ka tara su to ka gani ke to ka gani to wannan shine shine abin da shehu ke faɗi yace akwai azaba wajen tarawan ma akwai azaba qabla an yajidal malami wa hada azabu wai da wajadal mala sannan idan ya samu dukiyar jika saratin da yawa a rasa alahin zihi wa jam'i wa ziyanati to zai yi kwaɗayi kuma yaya zai yi ya riƙa tsara dukiyar ya zai ƙara tara ta ya za ta ta ƙaru
yanzu kuma abin da za ka yi a koma eh yadda za ka zo ka sa tabarma kofar gida kai kwanciyar ka in mutum ya mallaki biliyon ko biliyoniya ne shi bai sai a ji tabarma ne kun sa ya wuce ba ya yi ta ya bacci a nan wannan bai ta ba bai ta ba amma kai baka da ko shi da in sai ka sa tabarma ka can ko da yake zauna ne wanda ba ba wannan ana farauta akwai kidnapper amma dai ba sa mutum ba da shigo a cikin gari Eh, da yanzu ko baka da ko shi ana neman ka eh, bayan ta yan kama ka za ka zama shi shi Allah bai tawaka Allah ya tawaka to kaji to wa hadha azabun yastadrik jami'a ma indahu min abin al'ala duka gabubuwansa za su koma wajen hidima ga wannan dukiyar fa ainahu la tanzuran illa an gane illa ila duniya wato idanunsa ba sa kallon komai shi duniya kawai wa uzunani kunnuwa ma la tasami ali illa ya illa ni duniya ba sa sauraron komai shi ya sai na ne za a je a so a ce riba labarin duniya kawai wal lisan haka nan harshe ya takallamu eh la ya takallamu illa ne fi duniya maganar harshe na duniya ne kadama ne dugaduganta la tamshiya ne illa ila duniya ba ta yin tafiya sai duniya wani ya gani hannuwa guda biyu na kazali wal qalbu zuciya ma mustagriqun fi hubbil mali subhanallah to kaga duka ya koma baki daya wato himmar sa da motsin sa kawai ya koma wajen dukiya Allah ya kiyaye fa idza waqa fi fi ayi musibati idan ya fada kowace irin musiba idan ya fada kowace irin a kowace irin musiba eh kana aliman fi qalbihi wa azaba zai zama radadi da azaba a zuciyar shi wa idza jama al mala idan ya tara dukiya ta kasura har ta yawa la yahmilu ahli al-amrayni to ba zai wahinta daga ɗayan lamari guda biyu ba imma an yadhhabu al malu ko dai kudin su tafi su bar shi yalikul mal kudin su halaka wa yabqa huwa shi ya saura fa hadha azabun shadidun alayhi shi ma wannan azaba ne eh a ce a ce kun gaishe ya taɓa kuɗi ya sa mu zala yake cewa ku ji tsor- ku ji tausayin mutum uku azizu ƙaunin zalla eh wato sarkin mutane yanzu ba sarki ba an cire shi eh ka gane babban sarki ne amma an cire shi daga sarauta to ku tausaya musu ganiyu ƙaunin iftaka mawadaci cikin mutane mai kuɗi amma da bai da ko sisi ka tausaya min wa alimun bai da juhal malami tsakanin jahilai ku tausaya min to da bai ce waɗannan uku abun tausayi ne alfaqar ba gina talauci bayan wadata ai akwai bala'i shi yasa wata rana zamanin wani annabi aka yi wani sai wani mutum ya zo ya zo annabin zamanin Allah ya wahayi ya ce ka gaya ma wani ɗan wani na kafa rayuwar shi biyu kashi ɗaya zai yi kuɗi kashi ɗaya zai talauci ya zaɓa ka kira shi ka gaya mai zaɓa a nan lokacin ake gaya mai gaya ma wannan mutumin ya zaɓa Allah ya ce ya kafa rayuwar shi biyu kashi ɗaya zai yi kuɗi ya zama mai kuɗi kashi ɗaya kuma zai zama talaka me yake so ya fara yi sai ya ce ma da annabi Allah ya kira shi sai ce to ni dai zai yi shawara da mata ta rage ta ya ce gaɓi sai ka shawara da shi wajen matarsa ya ce kin ji abin da annabi Allah ya ce me ya zaɓi shi sai ta ce ka ce kana so ka fara yin kuɗi ka ce kuɗi wato yin talauci bayan wadata bala'i sai ce ni na ce shawarar da na ba ka kenan haka yake kawai abin da nake so ce da ta fi kira sai ga wajen wanda annabi sai ce na zafi in fara yin wato in fara yin kuɗi kafin talauci shi ka zaɓa yake shi na zaɓa shi ka zaɓa shi na zaɓa har da uku sannan sai ya gaya ma Allah ga abin da ya zaɓa shi ke nan nan da nan kawai sai ga sai ga wani kaka ya azurta kuɗi dabbobi garke ko ina duk wani dukiya Allah ba shi da haɗa mai komai to sai ma tattalin da hikima sai ka abin da nake so da kai duk lokacin da ka yi ɗinki na riga to ka ɗinka irin wannan rigar guda bakwai ka samu talaka iri ɗaya ka ba su duk abincin da za mu ci ko da nama ne ka samu talaka ya kai bakwai irin shi a ba su haka ke ta nuna mai ke ta nuna mai ke ta nuna mai ke ta nuna mai a har aka ƙetare nisufi na rayuwa sai annabi Allah da kansa ya ce ya ubangiji wa da kanka ka kafa yace eh na same shi mai yawan godiya saboda ka gaya mai ma ba ki ɗaya rayuwa ta zai tuno da shi to ka ga wannan shawarar mace ta yi amfani ko da ke annabi ya ce shawaru wa halu ko kun ba da shawara ku saba ba duka shawarar mace ake ɗauka ɗari bisa ɗari ba in ka ta bada shawara ɗan kaɗan yi nazari wannan da ya shawara ka ta kayan fa to ka ji ke to saboda haka alfaqar ba'da gina wato talauci bayan wadata bala'i aw ya zabu huwa yatruku mal ko kuma shi ya tabe barkun shi yasa ake ce mata zahabu dinari lika sanatu zahabi saboda yawan tafiyarsa yau yana hannun wannan gobe yana hannun wancan ji yana hannun gobe yana haka haka haka shi yasa ake ce zahabu wa yatruku mal idza zahaba huwa yafariqu dunya idan ya tafi ya bar duniya ya tafakkaru fi ma inda hu min al-amwal sai fara tunani in ce haka wani mai kudi yayi da zai mutu sai buda wani shif na shi duk irin nau'in kudin da ke duniya akwai a wurin ya bude haka ya kalli kudin nan ya kalla ya kalla kallon da ya mutu bai ƙara minti goma ba sai mutu
ba shi kana yi amfanin sa aure ya kare amfanin sa aure ya kare
sai ya mutu kaga ya mutu da me da tunanin waɗannan kuɗin ya tafakkaru fi ma inda min min al-amal wa la yuhibbu ila al-mal ba abin da yake so a lokacin sai dukiya kaga an cika ba kyau kenan wa ya'lamu annahu yufariqu ma yana ganin cewa ya san ya rabu da abin da yake so al'an wa yadhhabu ila mahalli wato qurbatin waliqin ya tafi zuwa mahalli na bakin ciki da kunci hada azabun shadid zaba mai tsanani wa idha atana al-akhirah in yazo lahira an gane fa hilalu ha hisabun ka ji lahira a jeji take wato halal na lahira ba sai amma hisabi a kai shi to ballantana ma wa haramu ha kuma azabu ko iqabu haram a lahira azaba ne halal a lahira hisabi fa bi hada tabayyana anna kasratul mal wanda yana nuna ma cewa wato yawan dukiya azabun fi dunya wa azabun bil akhirah azaba a duniya azaba a lahira marar sulaiman ibn dawud wata rana annabi Suleiman dan Dawuda ya wuce a lara jirin ga wani mutum wa huwa yarkabu rih a lokacin yana bisa iska yana kwance a bisa iska iska na ɗaukar shi wata zallu hudu yau ga kuma tsuntsaye sun mai inuwa ta sama iska ya ɗauko shi tsuntsaye sun mai inuwa eh sarkin duniya Suleiman wani shi hada hulkin ga aljanu security da mutane nan da nan sun abin nan aljanu sun tsaya na mutane sun tsaya ana ana security din shi wani hush ga namun dawa kuma da dabbobi da hayawana ta baya. To da Suleiman ya haka ya wuce kalar rajul sai wannan mutum ya faɗi. Ya ce ma a kasar ma wuce Allah hulun mai dawo. Ya ce kai mamakin abin wannan baiwa da Allah ya masu Suleiman dan dawo. Kai mamaki kun ga yadda iska ya ɗaukai tsuntsaye suka yi mai inuwa aljanu suna mai security kai mamaki. Sai ashe Suleiman wanda magana Allah ya je huta a kunnensa. sai ya tsaya ya ce iska ya tsaya ƙala sulemanu sai sulemanu ya gaya ma wanda mutum sai ce lata su biya hasan wahidatun hayrun min maquti ibn sudai gawo ya ce malam wallahi tasbihi guda daya subhanallah ke ko to ya fi ya fi alhairi akan abin da aka ba sulemanu dan dawo da bari ya ma gaskiya tasbihi guda daya kace subhanallah eh ya fi baki ɗaya abin da aka ba sulemanu dan dawo da duniyar nan a zamanin annabi a lokacin sahabbanta sai suka kai kara wajen manzo Allah suka ce ya rasula zahaba ahadu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yusuna kama nusu an gane wa yatasaddaqu da bi fuduli abwalihi yace masu kudi sun wuce sun wuce da lada ya rasulullah da shi suna sallah irin yadda wuce sahun mu daya sannan suna azumi duk wani aikin ibada sai ga masu kuɗi muna kafaɗa kafaɗa da su sannan bugu da ƙari ko yar sula gashi suna wato ainihin sadaka da sauran dukiyar da Allah ya ba su sai manzo Allah ya ce ku ba ashe Allah bai ba ku abin da za ku shiga da shi illa fi kulli tasbihatin sadaka wa fi kulli takbiratin sadaka wa fi kulli tahliratin sadaka eh kai har ma annabi yana da sai ce wa fi gulbi a hadaku eh mani ɗayan kuma da zai zuba a cikin mahaifar wato ainihin matarsa shi ma sadaka ne ya rasu da aya ce a haɗu na shi a wata wata kuma lahu a turun ɗayan mai je biya bukata ko ba shi lada ya kuke nufi inda ya je zunubi za a ba shi zunubi wasu kace za a yi to shi ma za a ba shi lada to kaga tasbihi Suleiman dan Dawud yake tasbihi ya ji abin da aka ba Suleiman dan hada kullun yafna domin wannan duka bai kare ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba kaji duk abin da ke tare da ku zai kare amma abin da ke wajen Allah baki so zai baki wata ya to wahi da sun tauka ka da tasbih guda daya sai ta zato fala to ji ka abuwa da ku don haka dukiyar su ya rasulullah kada ta kayatar da kai kada ta saka mamaki wala uladu ku ya su inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum Allah na nabi ya azabtar da su ne biha da dukiya ila ya tudine a rayuwar duniya wata fata an fusuhum rayukan suka fita wa hum kafirun alali suna kafirai fa azabu bil akhirah ay musu azaba ala hira ashadda al azab an gane mafi tsananin azaba na'am wa yalifuna billah ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مزارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون نعم آه ويعرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون الله سبحانه وتعالى يقول ودن متاني منافقنا ويعرفون بالله suna rantsuwa da Allah innahu lamikum wai suna tare da hukumi ne wai za da kullabi na amanu qalu amanna amma wai za ka lau ila shahidin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustabi'un saboda haka sai suna nan suna nan muzabbabi ne bai da zalimi amma kun min ko Allah ce ƙarya suke ba su tare da ku walakin nahu qawmun yafraquna mutane ne masu tsoro eh suna da tsoro a lamarin ya khafuna an tabalu bihim suna jin tsoron kar ai wani abu wato gare su kal mushriki ne kamar da aka yi mushrikai aka saukar da azaba da su ma fayalihu da dan haka suna suna rantsuwa ne ta iya saboda kare kai saboda tsoro law yajidu da marja Allah ce da za su samu wata mafaka yanzu na ilai da sun fake aw magaratin ko wata mashiga saradi ai amma kiro lika wani wuri mai dan kunci ta karkashin kasa wallahi da sun kwarara sun shige aw da hadan ko wata mashiga kuma ya da hulu da sun shiga lawallau ilaihi da sun juya wa hum yajmahuna suna gaugawan shiga يجمعه لك يعني جوجا وشي يدخلون في دخوله والانصراف عن كل لازم جوا لقبله إسراء أن جوجا لا يرده الشر ولا أبو باية جلبس كالفرق الجمو كي كان شيء دوشي يتولى الإنزامي هذا الدوشي ما الإنزامي يقل لي أي شيء كده ذو النفاق يقارنه الجم شي منافنتي وتطورون وابوها لشي دائما كل وقت شي منافنتي شكل طورويك ومنه يلقى الزبناء
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها ردون وإن لم يؤتوا منها إذا هم يصطدون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون ومنهم من يلمز من يلمزوك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يصدون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون آه wannan aya ta sauka kan wani mutum da ake ce mashi abul jawab abul jawab wato alkunya take nan amma zulhu wai risa sunansa zulhu wai risa an zo annabi yayi wani rabo an ba wannan ya ba wannan wata ganima ne sai ce inna inna hadhal al-ithm ma uridu bihi wajhu Allah wannan rabo ba ina Allah ba kaga wanda yake da bakin sa wai annabi bai rabo na Allah ba subhanallahi wannan munafiki shi ba ai halakacce ne al-munafiq nazar ila rasulullah shine wato nazarin hadin aya fi adil munafiqin yuqalu lahu abul jawad ko al munafiq nazara ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaktubu sadaqa yana kallon mazala yana rabon sadaqa fa qala sai ce unzuru ila sahibikum ku kalle wannan sahibi na ku yi da sadaqatukum yana ba da sadaqa liru akil ganin ga makiyayan awakin sa kawai yake ba masu mai kiwo wayar alƙawari zamu annahu ya adilu yana yana riyawa yana cika baki wani yayi adalci makiyayansa kawai yake ba قال الرسول sai manzo Allah ya ce man ya adil idza lam uadil idza lam adil fa man ya adil in dai ni Muhammadur Rasulullah idan ban yi adalci ba duk duniya wai adalci akwai man ya dal idan lam adil tabtu wa hasartu illa ma adil maza ne ce na kaɗe ne hasara in dai ni ban adalci ba falan ma walla da ya juya baya shi wanda ya faɗi maganar nan shi zulhuwairisa da ya juya baya ƙara sai maza ne ce sai a haraji min jiku jika hada rajin ƙaunu ya ce wasu mutane za su fito a ƙaƙan wannan mutumin wannan mutum sai ya haifi wasu zura'a za su fito a ƙaƙan shi jirgin hada rajin ƙaunu wasu mutane ta haƙiru da salataku inda salatihim wallahi in suna sallah wasu zuri'a za su fito a cikin wannan mutumin in suna sallah sai kun wulaƙantar da sallar ku sai kun ga ba ku iya sallah ba zuri'a sani in suna sallah za ku ga ku ba ku iya sallah ba wasu ya makum inda su ya mihim sai kun wulaƙantar da azumin ku in kun ga azumin su wa qira'atakum inda qira'atihim sai kun wulaƙantar da karatun qur'anin ku in sun suna karatu za ku ga ba ku ba ku iya ba to zuri'a wannan mutumin amma duk abin da suke bai kai zuciyarsu ba karatun qur'ani iya kashe makogwaro bai je zuciya ba sannan sannan su iya kan iya kan da waje ba ta je ba eh duk abin da za su yi ba Allah ci to dura'an wannan mutum wa muraqu min addini suna shudawa da a cikin addini muruqa ta irin walƙawan wato ainihin kibiya min ramya daga wurin jiba law adrakatuhum ba za la ce da law adrakatuhum da zan rike su laƙatar tuhum da na yaƙe su sharrin kitila mafi sharrin yaƙi kuwa inda fi katalihim da ajira domin a cikin yaƙin su akwai lada ka gani kenan ko a jaddin na jadiyi ne shi ne kakan mutanen na jadi a ulai ka gani don akwai yana da dura a kowane gari irin waɗanda dura a sana nan kowane gari ko ba mu suna nan Allah kiyaye a to ai ka gani wai wai wani masaraki aka yi a a ƙasar zaria masaraki ne amma kuma dan boko ne sai ce sai ce shi ya ya raba lamarin shi biyu ya ce in dai sallah kake nema ya ce to akwai da muke zuwa inda in aka daidaita sahu kamar an sa kif sannan ana karatun ƙurani za ka ce su dai su ne na maka aka kawo to ni nan nake sallah in ji shi yace amma ban aje bukata ta wajen dan ka sa to addu'a ba ta biya yace sai in koma can inda kuma inda kuma ba iya daidaita san ba ba iya tajawidi ba da sai ba kaman da addu'a wallahi sai ka kuma eh kan Allah ki an sa addu'a amma nan aka iya sallah to in ba sha da boko ba inda inda Allah yake aina yake eh ba ruwan Allah da iya akan shi dinka ba ruwan Allah da akan shi inda Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila eh ila bisanikum walakin yanzuru ila eh ila qulubikum ba ruwan Allah ba ruwan Allah to da haka ba wai ka zo ka kame abin to irin waɗannan su ne zuri'an wannan mutum kuma kaga ko ina akwai irin su ko ina akwai irin su saboda haka duk wanda yake ce ma annabi bai isa ba ko kuma yake tauye darajar annabi ko an faɗi matsayin annabi tauye to duk cikin zuri'a waɗannan mutanen Allah ya kiyaye ka wa minhum man yalbizu ka fi sadaqa shine Allah yake daga cikin su akwai wanda yake aibata ka ya rasulullah cikin sadaqa eh fi kisrin sadaqa a wajen rabon sadaqa fa in qudu minha radu in an ba su yadda suke so an cika musu shikenan sai ko abin ya mutu daɗi sai su yarda amma wa illam yudau minha in ba ba su ba idan ya faɗo sai ga sun koma suna fushi idan ka sama lahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah yayi rabo sallallahu alaihi wasallam kalin sai ce ni'ma hadhihi isma eh in dai an ba su ma da Allah da wannan rabo mustaki maka rabo yayi kyau yayi kyau yayi kyau amma wani idan lam yajidu nasiban idan ban samu rabo ba fal ismatu indahu ja'ira rabo a wajen su zalunci an yi zalunci eh in dai ban samu ba to فالاستخدامات عندهم زائرة ربو أوجنسو زاننشي ولو أنه رجل الله تعالى ما أتسن يبدأ ما آتاهم الله ورسوله أبن دا الله يباسد النبي الله من الغنائم من الغنيمة وقالوا سكة حسبنا الله الله يا إشمو سيؤتينا الله من فضلي لسدو الله زي بامو دا شمفانا لسا ورسوله دا مزون الله من من غنيمة أمرا ومتا غنيمة تنظام سامو أما مسامو بنا ومتا غنيمة تنظام الله زي بامو inna ila lahi rajiun mu dai masu kwaɗayi ne zuwa ga kayan Allah an yi guri ne Allah zai wadata mu an gane da kana khairan lahu da haka suka ce da ake wasu alkhairi inna masadaqat إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آه الله يقول إنما الصدقات للفقراء شيء دو أبنك الله يقول فريضة من الله ينكا والدك الله الله ينكر من الله kamar gado ne haka Allah ce farilatun min Allah Allah ya riga ya yanka ya bada to wannan mas'ala aka iya ce za ta buƙatar wani abu ba mas'alatu zanniya ba in ka ji malamai su ce wannan malam ya ce kaza ulama ul mazahib wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to mas'alatu zanniya ce amma in dai mas'ala aka iya ce an gama wato Allah zai ce kawai abin da ya ce kenan ya yanka kaza sadaka waɗanda ake ba an san su mutum bai hita zakka a cewa za a gina masallaci da wannan zakka a an yi kuskure saboda abin da Allah ya ce a yi din nan inda ya ce a aje sadakan nan an aje ta a wurin kuma a sinafin samaniya guda takwas din nan wanda za mu karanta yanzu nan ne Allah ya ce nan ne ake bada wato sadaka ne tunda ya ce lil fuqara'i fakirai ko to su a wajen Imam Malik wato miskini ya fi fakiri talauci domin shi fakiri an an kaddara shi ma yana da abincin shekara ɗaya a gidansa amma fakiri ne amma miskini ya cinye na yanzu na dare dai an samu an an ta karkara an sa an same shi amma gobe da safe na break to Allahu a'lam sai da sai shake ce miskini a wajen a mazhabai mamali to aka ce sadakan nan su ake ba wato miskinai da fuqara'u قسم الله تبارك وتعالى صدق على هذه الأقلام أقنائية كامل الشوري في الله يا رب ونن وتصدق على شمتي بلا تقص مصروفة للفقراء الذين لا يجدون ما يقوم بجاه su wanda ba samu abin da zai aukar da su wato min kifati abin da zai ishe su ukhtilafa malikun imam malik ya saba da shi da imam shafi qala shafi imam shafi yace innal faqira man laysa indahu shay'un shi a wajensa imam shafi ya ce fakiri wanda bai da komi miskini ko mallam ya je ma ya tafi miskini ko yana da shi amma bai isa shi wa malikun bil akasi shi ko ma malik akasin haka yace miskini indahu man laysa indahu shay'un wanda bai da komi amma fakiri mallam ya je ma ya tafi wanda bai samu abin da zai ishe shi ba zakara an rasul wanzu Allah ya ambata ce annal fakira as-sadira bi manzilatil gani ash-shakir shi talaka mai haƙuri da talauci yana matsayin mawadaci mai yawan godiya a wajen Allah tabaraka ta'ala man ahara da sadaqatan wanda ya fitar da sadaqa yasrifuha ila fakirin aw ila miskinin zai bada zuwa ga talaka ko miskini qala jalal sai yake jalaluddin sudi ya ce ash-shafi'i wanda yake yana bi mazhabin imam shafi'i ya kula yana cewa al-miskin man lam yajid ma yakfi wai miskini wanda bai samu abin da zai ishe shi ba bi dalilin aya amma safina su fakanin ne masakin wai wancan dalilin wacce aya ta so da sabi wannan jirgi na wasu talakawa ne an gane kanu malikun safina wata mahimmanlah masakin eh su suka su suka mallaki wannan jirgi kuma Allah ya amince da suna masakin wa malikun yaqul shi kuma maliku yace au miskinan za matara ba eh wato miskini za matara ba mabucin talauci wanda daga shi daga karshe kenan kawai wanda daga shi sai kasa kawai المسكين الذي التصق بالأرض كاغني ما زاب ترى باكي wanda ya damfara da ƙasa min shiddati du'i sawa tsananin yunwa yarju luqmata hada wanda yake neman ɗan loma daya hada huwa miskin inda hu shi shi da miskini a wajen Imam Malik to sannan da uku aka ce wal amilina alaiha masu aiki akan zakka kamar sa'i da sauran masu aiki ana ba su ai sadaka min jabir wanda yake zai ɗauka daga nan mai raba zai ɗauka daga nan ya kai wani gari jami ko mufarriku wanda ke raba daga ya kai mu wanda ya kai mu wannan ko kasiru eh shi mufarriku shi ke rabawa ya ba kasiru ya kai an gane jami kuma mai barin gari katibu kuma sakatare hashiru kuma risala to duk waɗannan ana ba su ana ba su zakka eh ana ba su wal mu'allafatu qulubuhum da waɗanda ake lallacin zukatansu ne su rubu don su musulunta ai au ya suke islam ko kuma mutum don musulunci na su ya tabbata ai su rubu da ra'un ko kuma makamantansu su zo su musulunta au zabu anil musulmina ko kuma wato a karkatar da su daga barin musulmai in suna shirya wani ha'inci da wani munawunci ga za su dawo daidai a ƙasa mu wannan sun kafi da yawa idan ba'alun nas sashen mutane sun yi da awon cewa nusi hadil aya wai an shafi wannan aya wani mu'allifatu qulubuhum ne wai ga irin wasu amma shi ta ba shafi ta ba innama an-nasu taraku al-amala biha mutane kawai dai suka bar aiki da ita fakat wa fi riqab wa fi fakki riqab haka nan a cikin fanson wuyaye eh fanson wuyaye mutum a bada a bada kuɗi a fanson mukafin an gane wai bawa ne wanda aka ce je ka kawo kaza ka zama ɗa shine mukafin to a bada kuɗi cikin kuɗin zakka ji an so shi wannan yana da kyau wani galibi ne da waɗanda wato ake bi ba shi ahlul daini wa fi sabilillah an gane amma wanda fa ba ya biya ci ba shi da gangan bane dan yana sakama ana fitar da zakka a biya mai a wanda dai ba shi ya haye mai ba ta ganganci ba wa fi sabilillah da wanda suke duka hanyar wato ainihin jihadi ƙwayini da bil jihad suna tafiya duka wato ainihin jihadi suke to kuma ana ba su zakka wabin sabil da ɗan tafarki wanda guzurin ya ƙare albun ƙadai fi tafarki wanda yake mai yanko a cikin tafiyarsa fadila ta min Allah kaga su takwas kenan wannan yankawar rabo ne daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima amma a nan wurin yanzu sai a tara kuɗin zakka wani abu da ake an tara miliyoyi na zakka sai a ji a gina masallaci to ya za a gina masallaci da kuɗin zakka ga masallatai su ba su ginu ba ga masallata kai ba su ginu ba an taɓa masallaci ga masallata ba su gini ba ko kuma gina makaranta ko abin nan to in aje inda dai Allah ya ce aje nan aje an huta ke inda Allah ya ce aje aje sai sun yi wala ji sarfa ka ga cewa ce bi halatta a sarrafa ta bane gairi haula in ba a nan ba wala bar usul ko ba hana wani sun bi minu ya zawo gida eh ko kuma ga fakire ga talakawa a ce wai akwai kungiyar marayu ka kai Allah kana kungiyar marayu da kawo da ba kace talaka in ma marayu ya shiga cikin talaka a gashi amma ga fakirai ga miskirai a ta akwai wasu kungiyar marayu a wasu za a ba to duka wannan wato fita hanya wala man a an gane sirfin minhu idza wujida ba za a hada wani sirfi ba inda an samu bai kutuba al-imam alaihim ala sawa sai a samu sarki sai ya raba daidai da daidai amma kuma wala hu tafdil ba'd al-ahadi shin ala bali shi sarki zai rabu ya samu ya bibita wasu wani sirfi akan wani sirfi dan wasu sun zo su bukata fa fadatul lam lam din nan ya bada fa'ida lil da Allah ya ce wa jawabu istigraq afradi wato wujubu istigraq afradi ya wajabtar da wato nutsar da duk abu dai kullum duka sun shiga ciki lakin la yajibu ala sahibul mal sai dai wajibu ga ma'abucin dukiyar idza qasama li usrihi bal yakfi dawu sala salatu min kulli shin wai da lissa gare shi ba shi ma abucin dukiya an gane idza kusima li usrihi saboda tsare wato in yana cikin wani irin yanayi shi ma kanshi to shikenan sai ya ba kashi uku ya kyala sauran eh ya ishe ba da salatu min kulli shin wala ya kafi duna habe da zai ishi ba kuma ya bada abin da bai kai bai kai uku uku din ba kama a fadin hutu ga tujjan kamar yadda siga na jam'i ya bada fa'ida ana wa bayyana sunna sunna ta bayyana anna anna shartal mu'da minha al-islam sharadin wanda za a ba zakar da zama musulmi wa Allah ya kuna hashimiyyan wala madalibiyyan kada ya zama ba hashimi wato dan gwan annabi kada ya zama badal mutalibi eh su ba ba sa cin ba sa cin kudin sadaka haula yahumul ladina yuduna sadaka su wadannan wadannan da ya tafa su ake ba sadaka الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب المكاتبين كده يقول لك دورا فنسا والدارين اهل الدين كده والمجاهدين هم السبيل سو كده سو تكون اجي بازكا ومنهم نعم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بال- بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم حق منافقي da wahala su to Allah ya ce wa minhum har yanzu dai daga cikin munafikan nan akwai waɗanda allazina yuzuna nabi wanda suke cutar da manzon Allah ita kuma wannan aya ta sauka akan wani munafiki ta kallama fi rasulillah ya magana kan manzo Allah kana yace inna rasul uzun wahid wai manzo Allah kunne ɗaya ne an san kunne ɗaya wai duk wanda ya zo ya kawo magana zai ɗauka duk magana da ta fara shiga nabi ya ɗauka ki baya tantancewa kaji kaji kunne ɗaya ke eh shi annabi bai tantance magana kawai da ka kawo magana zai ɗauka shi ke man asahu wa ahbarahu habaran wa qatama lahu yazquhu kazo ka ba annabi labari har ma karantse sai ta ya ya zai gaskata ka da fa'ala hada ya kulu da ma sha'u don haka ne suka zo gaban annabi suna faɗin abin da suka so a idan kai da ta wilin nabi yanzu zo wajen manzo Allah yunkiruna sai su inkari ko bayan sun je sun faɗi abin a baya ina zo wajen manzo Allah sai su inkari wa ya lafu da su rika rantsuwa su ce su ba su faɗi haka ba to su ne Allah ke magana akan su ala aya ta sauka akan su ne shi yasa duk munafikai kafin manzo Allah ya bar duniya sai da aka tona asirin su ba kida duk nau'i nau'in su sai da aka faɗi kaf شدا شدا شدا أكا أكا قولا وأنجي يدس ومنهم من المنافقين الذين يقولون النبي أي إبو سكي أي بس النبي ويقول هذه سكي اختلاف الزنشان النبي ويقول سنة أن قال إذانه عن ذلك ما هنا سأشي كبريفا كبريفا سيد خير هو أذنه أي كل نديني يسمعون كل كيرين إلى جندو ونذنش ويقبل كمنا كربا وإذا علمنا لهم من نبدي مي أن لا لم نقل بمهدبا فبقنا ذكر جسام في الله يقول كذا مشي uzun khairi kunne ne amma fa na alhairi uzun mustami khairi kunne ne mai sauraron alhairi eh an ji kunne ne amma fa mai sauraron alhairi na ku la mustami sharri ba mai sauraron sharri ba yumin billahi ya yi imani da Allah wa yumin lil mu'minin sannan kuma ya gaskanta imani da mu'minai yumin billahi wa yusaddiqu lil mu'minina ya yi imani da Allah kuma yana gaskantawa ga mu'minai fi ma akhbaruhu ga abin da suke ba shi labari la li gairihim ba wasu su ba wa rahmatun sannan rahama ne daga Allah tabaraka wa ta'ala lil ladina amanu wanda suka yi imani minkum daga cikin ku wa ladina yuzuna rasulullah kaga wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi a kansu Allah ya kiyaye mu ya difuna billahi يعرفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين يعرفون بالله لكم يعرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إن, إن, إن كانوا مؤمنين آه الله سبحانه وتعالى يقول يعرفون بالله سنة رنقوا دا الله أن قال لكم غريكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنه من أذى من أذى الرسول أنه ما أتوا in aka zo aka ce ga abin da munafukai suka faɗi na cutarwa ga annabi sun faɗi kaza sun faɗi kaza sai su rantse da Allah su ce ba su bane eh me yasa suke haka li yurduku wai dan su su yarda da ku dan ku sa dan su dan su wato dan ku yarda da su wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardu ai Allah da manzo Allah su ne suka fi cancantan a yarda da shi ba a yarda da su ba ka gane lamirin Allah shine na annabi lamirin annabi shine na Allah an yarduhu hu ma'ana an yardu ar-rasul in kanu mu'minin sun zama mu'minai wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu al-lamir shau yace aqidun ila ar-rasul zai koma zuwa ga manzon Allah wannan lamiri la'anna rida ar-rasul huwa rida Allah domin yardan manzon Allah ita ce yarda Allah tabaraka wa ta'ala in ka yarda in annabi yarda da kai to Allah ya yarda da kai man yuti ar-rasul faqad ada Allah qarana da'atahu li da'atihi man yuti ar-rasul faqad ada Allah ya gwama dirta da din annabi yace duk wanda ya bi annabi ya bi Allah man yuti ar-rasul faqad ada Allah wa mubaya'atuhu bi mubaya'atihi ya hada mubaya'ata da mubayan annabi innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah masu hada hannu da kai suna hadawa da Allah ne wardahu bi ridahu ya haɗa yardarsa da sa'an nan wallahu wa rasuluhu ahqqu yace an yarduhu ba an yarduhu ma ba an yarduhu lam yakun yarduhu ma ba a daba hadibun wani mai hudu ba wata rana na yi bai da yadda rasulu gaban manzon Allah ya zo na hudu ba faɗa da sai ce man yudi Allah wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma faqad gawa manzon Allah ya ce tir wanda mai hudu ba yayi wuri yace duk wanda ya bi annabi ya bi manzon Allah ya kiryu sai ce wanda ya saba masu kaga sai hada da miri wuri daya man ya'sihi ma faqad gawa ya halaka faqala lahu rasul ce bi sadibu an wannan wannan mai hudu ba kai mutumin kai yayi wuri an kare min manzo Allah yayin karin kaulu hujja ala taswiyati bayna Allah wa rasuli kasancewar shi ya sa daidaituwa tsakanin wa tsakanin Allah da Annabi yace wa man ya'sihi ma kana min al'adab yana daga ladabi ay yaqulu yace man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada sai ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad gara an gane duk wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah ya shiru to ya kamata kuma a nan a ladabi sai ce wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabin Allah faqad gara ya halaka أو قيل إنه وقف وقف أنت يا وقفي أو لا إيه إن أمي أسيه ما دن يا وقفي فقال سيما قال لك ليس حبيب أن ولا من خطبة خطبة يا يموني والآية إتونا آية أفردت الضمير تاكبه تواتو لنيري آية إلى الرسول wanda zai koma wanda yake koma zuwa ga manzo me yasa aka yi haka sai yake li na alama an anna ridar rasul dan mu gane yardan manzo huwa رضا الله إذا سيرضى الله تبارك وتعالى وقرض الله عزة الرسول بعزته الله يا باما girman sa buwayar sa tare da buwayar manzo Allah yace walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina girma fa ga Allah da manzon Allah da mu'minai hada irla'ani irla'u wahidi yarda guda biya zama daya maradiyallah an gane fa karradiyar rasul wanda yarda da Allah ya yarda manzon Allah wa man Allah rasul faqad arna Allah wanda ya yarda da manzo ya yarda da Allah in ka zo mu'mini ne in kun kasance wato mu'mini ko sun zama mu'mini na'am Allah ya alamu alam ya'lamu annahu man yuhadid Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha ذلك الكذي الأليم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون نعم آه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهاجد من يهاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الكذب الأليم يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استوضعوه إن الله مخرج ما تهضرون الله سبحانه وتعالى yace Allah da manzo dai su ya kamata ku yarda da su an gane ko su yarda da su in kanu mu'min sun zama mu'minai sai Allah ya ce mai alam ya alamu ba sani ba annahu ai hudin nan ai sha'an ash-sha'an sha'ani man yuhadidillah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah fa'anna lahu nar jahannam lallai wuta jahannama wato ita ce sakamakon sa khalidan fiha yana madawwamin zama a ciki zalikal kizi shiga wuta ko jin kunya ne na ƙarshe al'azim kuma jin kunyan wato mai girma ya zarul munafiquna munafiqai kullum suna jin tsoron an tunazzala alaihim ayatun ko suratun suna jin tsoron an kar a saukar da wata sura an gane ga mu'minai tunabbi'un bima fi qulubihim wanda za ta bada labarin abin da ke cikin zukatansu minan nifaki da munafuncin wahum ma'a zalika tare da haka fa kuma suna wannan tsoron amma ya sabu ne suna izgili ga sauran mummai insha Allah ya ce ga ya masu da kullu tabi'u yanzu kun zo kuna izgili kuma amru tabi na narko ne yake kun zo kuna izgili dan kun zo kuna jin tsoron abinda inna Allah mukhrijum ma tadur Allah zai iya fitar da abinda kuke shakka kuke tsoro kuma za ku zo kuna izgili wa mu'mini eh akhrajuhum min nifaqi abinda kuke tsoro kar a fitar da shi na munafincin ku haka kullum eh ka da shi da wata wanda duka an yi shi ne a yakin tabuka lamma raja umin tabuka lokacin suka dawo daga tabuka sara an gane gashi bin humayr an gane sai ya zama wakalin ne min al-mubi wakalin min al-munafiqina shi gashi min humayri yana daga cikin munafikai ya kule yana cewa wallahi in kana sabi ya kule rasulullah haqqan fa ma sharru min al-humayr min al-humayr wallahi in dai abin da Muhammadu yake faɗi gaskiya ne to mu kam wato mu ne mafi sharri akan jaki sai Abu Huzaifa sai Huzaifa ya yi fa qala sai ce lahu na'am yace kwarai ku alladhi yaqulu rasulu haqqu wa antum sharru min al-hamir hamir wato abinda Muhammadu yake faɗi gaskiya ne to ku ne mafi sharri akan jaki fa da ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zo da manzon Allah fa qassa alai sai kissanta mai wannan fa da jafi sai ka jafi ya zo sai ce kai kaba da haka sai ga da su wa kasaba billahi rantsi da Allah annahu ma qala haka yace wallahi bai faɗi haka ba wallahi bai faɗi haka ba shine Allah ya tona asiri yace wala in sa'altahu la yaquluna inna ma kunna naqulu wa na'am ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نهود ونلعب قل آذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تؤدب طائفة تؤدب طائفة بأنهم كانوا مجرمين آه الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم يا رسول الله والله إذا كتب ليس أنتي إذا إيه بك كإذجل عند السكيماء والقرآن كإذجل عند السكيماء القرآني wa musa'iluna ba aka yi tabu alhali suna tafiya tare da kai zuwa tabuka to wallahi ne kullun zaka suna cewa mutazilina suna yankan hankali sai ka suna cewa inna ma kunna nahulu ai muna kutsawa cikin wani zance ne da bai ya rasulullah mu magana mu daban da muke wannan an muna wargi ne a hanya eh dan mu rage hanya fi hadisi yana kada zai tsari dan mu yanke hanya eh dan hanya ka san in matafi na tafiya kasa yana labari wasu na waƙoƙi ne wasu na rera waƙe wasu na labaransu to sai a sai a yanke tafiya ba a san an yanke ba wannan da kasai zalika ya rasu mu ba mu nufi wani cutarwa gare ka ba sai Allah ya ce ga ya musu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabiuna yanzu wato abillahi da Allah da ayoyinsa da manzansa ko kasance kuna injili ko la ta tabiru ba dai da kawo na hanzari ba za a karɓa ba har kafartun ba da imani lallai kun riga kun kafirce bayan imani zahara kufurku kafircin ku ya riga ya bayyana ba da izharin imani bayan bayyana da imani yin fa Allah ya fata minku ya yi rangwabe ga wasu jama'a daga cikin ku zai kalafiya sun kubuta wata wata ha wato da tuban su ka za su ne wato mai din nan shi ya wato an karɓi tubanci ta hatta wato tubansa ta inganta wata rakar da ba ya yi bayi bayi da ba da munafunci ya bar munafunci har abada wa sara mu'mina da haqqan ya zama mu'mini na gaskiya hadha afallahu an shi kam Allah ya riga ya mai rangwame to shi ne Allah ke cewa in yufa an qaifatin minkum to to abda qaifa sai Allah ya rangwame ga wasu ba daga ciki kamar shi dan shi din nan to za a zartar da wasu allazina lam yuslu كان في المدينة من المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من مئة من المنافقين a zamanin manzana cikin madina kadai akwai munafikai sama da wato ɗari uku eh ɗari uku wa mi'a wa sab'una min al-munafiqa kuma guda ɗari da saba'in mata ɗari uku maza guda ɗari da saba'in mata a cikin madina kadai ba da kasar manzo Allah ya sha wahala cikin madina kadai kuma kewaye suke da shi kuma babu yadda za a yi ko da Allah ya ce ya yi nabi jahidul kuffara wal munafiqina wa galus alaihim kaga ba dama a dauki takobi a tsarake su sai ce Muhammadu na kashe mutanensa tun da manna suke kullum manna suke a jindin annabi suke ba da zai ya na kanu musulmina na kiyaye cewa sun zama mutane ne musulmai wato kafirai eh almunafiquna المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ونلاه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حظهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم آه الله سبحانه وتعالى يقول المنافقون هذا منافقين ماذا والمنافقات منافقين ماتا بعضهم من بعض ساشن سد ساشي متشابهون مكمنتا جونا ne في الدين a cikin addini ka abu shay'in wahidin kamar wato sashen abu ɗaya ne dukkan su ya buru da bil munkari suna umarni da abin ki shine al-kufr wal ma'asi eh kafirci da ake sabo wala na hauna alil ma'ruf suna hani daga barin aikin alhairi an gane al-iman wa ta'a shine imani da biyayya ga annabi wa yaqbidu ajiyar suna dinki hannuwansu anil infaqi daga barin ciyarwa duk ta cikin bi ba ta ciyarwa nasallaha sun bar addinin Allah ko kuma nasallaha sun taraku da'ati wato sun bar bin Allah wanda ta yahu shi ma Allah ya mantar da su tara kawai sai ludubi ya bar su daga cikin ludubi a ludubin da Allah yake saukarwa su za su a ciki menene ludubi ai Allah ya tabbatar da imanin ka tsakaninka da annabi ka mutu kana bisa wannan imani ai ludubi ba ludubin da ya goce haka innal munafiqina lallai munafiqai humul fasiquna sune fasikai Allah kiyaye wa adallahu munafiqina Allah alƙawari ga munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai mata والكفار ككافرين نار جهنم وتا جهنم دوكا an daidaita su. a cikin wutan masu munafikan ne kasa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar aw ta ayata su ne can gida na kasa daraka can an ce daraka wato can kasan kasa eh aljanna ko daraja hawa hawa ne sama amma su kasa wuta ko daraka kasa kasa can kasa ake yi Allah kiyaye mu halidin biya suna madawa ma zama a cikin hiya goma wannan ita ce abin da ishe su kenan eh ita ce wato isuwa gare su wato jaza'u wa iqaba yin sakamako da azaba wanda ta dace da su ji Allah wala nahu Allah sannan Allah ya la'ance su ai abadahu an rahmatihi ya nisanta su da rahamarsa walahum azabun muqim suna da wata irin azaba wato madawwaniya wadda ba ta gushewa eh wannan azaba nasu ba ta gushewa sadaqallahu alazim ba ku rage muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya yi har da muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya zaunar da ita lafiya iyayen mu malaman mu shahannan mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya jaddada musu rahama don da dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka musu da alheri ya biya bukatun da gidan rediyo da ya kara daukaka ya biya bukatun su da mu da masu bibiya da ma sauraron wannan karatu Allah ya amfana da mu baki da su wannan bayan Allah da suke istihari a cikin tafiyar da gudanar da wannan lamari Allah ya saka musu alheri yan kwamiti baki da Allah ya mu kowa bukatunsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجلال الأمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين